أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم bayan haka alhamdulillah yau darasinmu na gyaran ibada za mu shiga zancen sallah ne iya cewa sallan abubuwa da yawa ne ba kaman muke shiga garangaren cikin sallah da yadda ake sallah aikace ya kyautu mai wani tsokaci bisa kan mahimmancin sallan nan sannan da sharɗa na wajibci na sallah da lokutan sallah in Allah yarda cikin yan mintuka ya kamata mu yi bayani wannan wannan wannan satin Allah ya ba mu iko abin da muke so bayani akan shi kenan Allah yarda to shi ta dai muhimmancin sallah abu ne wanda yake hili a sallah bayan kalmar shahada wadda mutum ke shiga musulunci da ita to babu abin da ya yi sallah asali ma maki sallallahu ya ce as-salatu imaduddin ita sallah ita ce ginshikin addini abin da ke dauke da addini man hada ma faqara da madini wanda ya rushe ta to ya rushe addini mana kama faqara kama dina duk wanda ya tsira ta ya tsira addini wa man hada ma faqara da madini wanda ya rushe ta kuma addinin baki daya ya rushe saboda haka ma a tsakanin maluma suka yi ta kai kawo saboda bancin wannan ma akwai hadisi hadisi da dama irin hadisin da ma kisa zai cewa al'adun da zai bayyana wa bainahum asala abin da ke tsakaninmu da wanda ba musulmi shine sallah in sun yi sallah shine su masu zama musulmi ko ko inda yake cewa man taraka salata faqad kafar duk wanda ya bar sallah to hakika ya kafirta a abinda lafazin hadisin yake ni kenan kamar zahirin hadisin wanda ya bar sallah hakika wannan mutumin ya kafirta to dai cewa malama sun ce akwai abin fahimta nan wurin ya kusa ya kafirta saboda kamar ka ce in ka kusa zuwa wuri ne ka ce ai mun zo wurin saboda ganin wanda kuke kusa da wurin ko ko da ko lokaci ne ko misali ai an sa rana nan abin da ya saura kwana kaza in kwanaki kaza abin da aka sanya mai misali shekaru sai kasance abin da ya saura kawai yan kwanaki suna ce ai abin ya zo to ya kusanto ne ba ya zo ba to shi ne ake nihin suka ce da kafircin nan ba wai ba kafirci na shi ne amma mutum yana kusa da kafirci wanda ya bar sallah saboda haka ma ake akwai wata abu wanda ke sananne tsakanin wata munazara ta gudana tsakanin imam shafi da imam almajirin shi imam ahmad bin hanbali radiyallahu anhu ma dukan su malama ne masu mazhaba imam ahmad bin hanbal yana ganin duk wanda wai bai sallah ba duk wanda ya bar zai musu wanda ya bar sallah to ya kafarta shi ko imam shafi yana ce mai a'a ba an ce mai kafiri ba saboda damun shi wanda ya san imam ahmad bin hanbal mazhaba shi mazhaba ana ce mata ma mazhabul hadis mazhaba ce ta hadisi shi ko hadisi a zahirin shi zai karar kawai wanda ke bar sallah wanda ya bar sallah nawa kawai ba ba ce mai musulmi to dai karshe dai inda munazara ta kai su shi imam shafi yace to naji naka ce wannan musulmi ne saboda ba ya sallah ya zama kafiri to in zai musulmata ya zai ya ji to in zai musulmata in zai musulmata ya zai to nan hawa magana ta tsaya saboda in zai musulmata ce ne zai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutum shi kalma shahada ce zai ce ya shaida cewa Allah shi kadai ne ya zanta ta abota mai da gaskiya kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake Allah ne a in mutum ya wannan shike ne ya musulunta to shi yana yi ya shaida da wannan asalan to abin da yake saboda haka suka yi sharin cewa to ya kusan ya kusan to amma shi kusantan ma ina dalili ina dalili na dan mawari mutum ya kusanci kafirci bancin Allah ya nisantar da kai ya tsiratar da kai yama baiwa da musulunci kuma ka koma kana neman kai makwabtaka da kabarci ina da bi to yawanci inda abu yake inda gizon ke saka shi muna da wani da ɗaɗɗan maki shi ne shaidan shi shaidan rantsuwa yi ba la'atiyan na min bayni aidi wa min khalfi wa an mali ma an shama'ili ko wace la'atiyan na min aidi wa min khalfi wa an mali ma an shama'ili wala su jira aksarum shakiri zan zo musu ta damar su ta hagunkin su ta gaban su ta bayan su in Allah ya yarda kawai ya rantse ne ba an samu mafi yawan mutane ba suna masu godiya Allah duk abin da ke alheri ne shi shi dan ya rantse sai ya sai ya bada bayan Allah to saboda haka hanyoyi daban-daban ya bullo ma mutane ta nan ya bullo ma mutane ta nan wa'ansu da da awai yaƙini ce suke wai barin sallah wai me yaƙini ai wai in ka san Allah shikenan ma ba sai ka yi sallah ba ai ka same yaki ne ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa abudu rabbaka ta ya ce kalake kai ta bauta ma ubangin ka sai yakini ya zo ma to shi da zuwa shi yakini ya zo musu shikenan ai ba sai sun yi sallah ba sai sun yi ibada ba to su manta shi in dai qur'ani ne abin da ke fassara shi da farko shine qur'ani fassara qur'ani abin nan wanda ke fassara shi da kanshi shi ka fassara kashi da farko sannan sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta biyo sannan a maganganun maluma su yi sahabai da tabi'a da sauransu. To, Ƙur'ani da kanshi a wani wuri ya ce, da aka tambayi ake tambaya ‘yan wuta masu daga kun fi zakar. Ƙalu nan da kuma yin musalli, alam da kuna tsaye mai suke na kuna da kudu ma da kaji, a kwakwanna da kazi zai mace hatta a tsanin da ke. Sai suka ce abin da ya samu hoton nan ga shi sai suka zana ababe guda hudu. Na farko dai ba mai sallah. a kalon hukumar sanni ba mu cikin masu yin sallah ba mu ciyar da miskinai muna kusa na hudu da ka'ida cikin masu tare da mako kusa ko wani zance ko ne lalata a kunna nuka zai zai mai din mun kasance muna karyata da rana sakamako wata ciyar tashin kyama a karshe suka ce hatta a tanar yaƙin har sai da yaƙini ya zo mana to ne yaƙini wannan shine mutuwa ashe kenan can ma da aka ce wa mutuwar baka ta cika da yaƙini a ta ya cika da yaƙini ka bauta ma ubangiji ka hasi yaƙini ya zo maka ashe yana nihin mutuwa ne kai ta bauta ubangijin ka hasi mutuwa ta tallaka to shi ta ce magana ta gaskiya amma kawai shi dan sai labbata mutane sa mutane shi ba a a in ka san Allah ba za ka yi sallah ba sai ka yi sallah ba sai ka kuma abin abin takeici babban ibadan ma wannan kabarta kawai ka rushe komi a za ce ai wannan ibada wannan ta mahjubai ce kai da kace makamin ihsani ai makamin addini guda uku ne akwai musulunci akwai imani akwai ihsani kai da kake ka san Allah ai kai makami na kololo kake to in mutum na in ka ci riba shikenan sai kai watsi da uwar duke kai ne kake da gona a gonan nan da Allah ya tabarka ta'ala ya saukar da ruwa sai ka je ka yi shibka ka yi kula da shibka na har ta girma ka girba abinka daga baya yanzu ka samu alheri shikenan kawai ka ta to ita gonan nan ba ruwa nan ba ruwanka ita shikenan ka kare ita kawai tunda kai yanzu ka samu riba to ai ihsanin riban musulunci ne ka ce musulmi wanda ba musulmi ba ta yi wa a ce mai musulmi ba ta yi wa a ce mai mumini balle a ce mai musulmi to kuma sai ka haɗa duka ne abin da take zama tahiya sai in kana kai musulmi wato dukan musulmi mumini ne musulmi yawa shi wanda ke can ƙororuwa ya tattaro duka komi da abin da ke ƙasa ne ba wai rarrabewa wanda sai ka kuma ka tsabbace ai mu kaza ne mu kaza ne kuma in ma da da hankali ai muna da ababen koyi a ba gaban zama Allah tabaraka wa ta'ala ko ina yake cewa abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man yuti rasula faqad afa Allah duk wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam to ya bi Allah fa atiu Allah wa atiu rasula wa azaru ga sunan suna da yawan gaske cikin alqur'ani abi abi manzan Allah ne wurin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in Allah kuke so to ku biyo ni Allah zai so ku to annabi sallallahu alaihi wasallam da ake koyi da shi shi yace ku yi sallah kamar yadda nake sallah sallu kamar ra'aytum sani annabi sallallahu alaihi wasallam da ake koyi da shi ba a taba jin ya yi fashin ba sallah ta farilla ba ta nafila ma in ta kauce mai gani ake sai ya rama hatta bai ake to wata wajibi ita ma na sai a rama ta ce a'a hatta da sallah nafila wadda rawatib wanda ake yi bayan sallah ko gabanin wata wata salloli na farilla kai ba wannan ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam har gaba dab da ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam yana cikin tsananin ciwo yake sanyawa a a tada shi ya zo ya bi sallah ya yi sallah a zamani har a gane sai na abubakar ya gai shi ne koma ya mai da shi shi ne liman bai iya sallah ma da zamani daga zamani bai iya mita shi muke amma yake tsaya ya sallah wannan yanayi to kai me naka hujja me dalilin ka na cewa kuma kai wai ka kai wata wani matsayi duka da wannan abubuwa ne wanda suke dai mu ba ma namu bane asalin shi kan shi bayani bisa kan sallan ba dan shi tunatarwa tana amfani mumine ba kamata a ce ba shi ne ma abin da ma za mu ruka bayani akan shi ba saboda kamata a ce wani abu ne wanda muke daman namu ne mai hangen wani abin da ke kololuwa to amma gurbata ce ta lokaci ta zo kuma da shaidan nan da ya rantsuwa shi ba ya bar mu ba to dole saboda haka sai mun dage mu ma mun roki wasu da Allah tabaraka wa ta'ala ki sai muna inna shaytan lakum adu fatakhizu atwa shi shaytan maki ne gare ku kuma ku rike shi maki to in ba haka bane ba in ba haka muka yi ba ba za mu samu tsira ba to hakan nan abin da ke tuna game da to za ka ce a to ai wannan ko musulunci ne hanzu shi ne ka san hanyoyi da yake bi ta yadda zai bada mutane sai a ce a musulmi ai shehu mu shehu mu shehu to ga yanda shehu ke a shehul islam wasalatul alam alaihi wa sallam yasri na tananu dama in ka san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ka in ka san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ka sifanta wanda ya kowa koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sifanta shehu da shi malamshin islam har a ƙarshen rayuwarsa akwai wani zuwa da ne senegal mun je gidan wani bawan allah ya yi ritaya ma kwamishina ne na polis ko mai ake ce mai kwamsar ne na polis sai ya yi ritaya cikin da ya shaka samu irin masu wannan ra'ayin na kawai wasa da sallah ya ce ba dai da sunan bin shi ibrahim ba a zata anu ya ce shi da idan shi ya ga lokacin da shi ibrahim zata anu jikin shi ya nauyi ake ɗauko shi da mota da mota sai an kawo shi daga gidan shi zuwa masallaci ba nesa bane a yi shi shigo a sanyo shi in mota a kawo shi bakin masallaci gaban idan shi yace mutane su shiga da kawo da shi sai an yi an tsaya da shi a sau radiyallahu ta'ala no yi sallah haka kamun wanda kamun wannan lokacin da karfinsa kowa yana duk wanda suke madina suna tarihi madina ta shabu nake ni in asuba ta yi da shehu ya to daga ɗakin shi akwai wani dakali sai ya buga sanda a kai yadda ke wurin da sanda a ce duk wanda ke madina sai ya ji karan sandan nan lokacin sallah yi sannan shehu ya ta yi masallaci wanda ke riko da addini irin haka har lokacin ba ta shi a london su wanda suka yi jiyan shi sun ba da labari irin yadda ke dagewa ba cikin bai iya sallan nan daga da kansa sai ya sanya sun kama shi ya tashi ya yi sallah a irin yadda yake iya yi a tsaye suna rike da shi to wannan abu ne mai girma saboda haka ma shehu a kan jan hankali ga sallah yake cewa a wa ausa biha inda al'uruji muwakilin fa fiha yanalu al'abdu kullu taqaddum ita sallan nan ita ce abin da annabi sallallahu ya yi wasiya da shi lokacin da ran shi ke fita sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa as-sala as-sala sallah dai sallah dai saboda muhimmancin ta mu wacce da yana mai kawawa sallah dai sallah dai rike sallah to wannan a wanda ke haka wanda ya san haka wanda yaya za a ce kuma wai wa'ansu daga cikin mabiyansa ne a ce a ce wai suna wasa da suna ta wannan ba gaskiya bane ba dan muridin shehu na gaskiya ga gaskiya zai kowa riko da sallah a wani yace hanyar shehu wannan ban yi zancen shehu jani latana anu ba shehu jani latana anu ba sallah ba abin da ke ladabi ma in za ka bari wallahi zai ce ka aje mai tauzin sa da akwai wani wanda ya zo a gaban shi shi zama ne ma bai iya wai sai ya miki kawwa shi ce a in ba ka iya zama na ladabi ba to aje wani tasbiha ta zama ma daidai da zama ma na ladabi in ba ka iya ba ka aje tasbiha hakan nan wani yayin shi bai iya tashi ba kamar sallah asuba yayi wani abu yace a in kai ba kai wannan ka aje min tasbiha ta to abin da yake na ya kamata ma shi ya da tanu baya karban ai wasa da shi faranta na sallah to ne zan yi magana ba kan muhimmancin sallah abin yana da yawa dai muhimmancin ta ya kai muhimmanci a aje ta inda Allah ya aje ta ita ce abin da in ka je da ita lahira ko ta ta gyaru to sun ayyukan kamar sun gyaru Allah mu muwafaka Allah ya sa mu gane wannan ba ma rabuwa haka da alheri inda alheri yake shedan ne yake zuwa na baza komai shi yana neman sai ya samu irin nashi sallah ba abin wasa bane ba duk wanda yake mutumin shehu ne gaskiya ba zan san wasa da sallah ba nashi bane ba mu zo bisa kan sharaɗan sallah shi sharaɗi da ma abinda wai sai ya samu sannan abu ya samu sharaɗi musamman sharaɗi na samuwar shi ake mai shuruɗin wujudi shar'i na wajibci wanda in abu ne in babu shi to babu sallah ko ko sai da su ake ake sallah na farko dai musulunci a musulmi shi ke sallah wannan ba musulmi ba an yi sallah ma to yayi ga banza sannan a tana zama wajibi ne ga wanda wanda ke baligi amma sallah saboda muhimmancin ta saboda muhimmancin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa muru auladukum bi salati li sab'in wa dribu ma alaiha li ashrin ku umarci ‘ya'yanku da sallah lokacin da suka yi ‘yan shekara bakwai, in sun kai shekara goma mutum bai ku buge su, malama suka yi shari'a suka ce bugu dai ba wanda mai shin ciwo ba wai nan ka kare ka shi ko ka faɗo mutum shi ne ba, a bugu dai na ladabtarwa, to kaga saboda mahimmancin ta, wa'annan wa bata waje ba kansu ba, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani umarni ce a umarce su da su, to ina ga kuma wanda suka waje ba kan nasu. Shari'a na biyu kenan shine balaga wal akulu sannan sharadi na uku shine hankali shi ma bata waje ba ga wanda bai da hankali sannan sharadi na hudu shine ɗaukewan jini ko na biki ne ko na haira eh da shi ma akwai shi akwai shi to ba zan sallah ana cikin jini kuma ana al'ada wannan su kuma babu zan sallah to amma daga ɗauke wasu sun ɗauke to shikenan sallah ta zama wajibi sannan abu na ƙarshe na biyar sharaɗi shine shigowar lokaci ta ma sallawa ba a binnan sallah in ji malama kai sallah lokacin ta bai yi mata kai sallah ba jiyan za yi da kai sallah lokacin ta bai ba gara ma ce ta wuce ne kai an kai ta lokacin ta bai ba ba ka yi ta ba wannan su ne sharaɗa wanda ya kamata a kiyaye musulunci balaga hankali ɗaukewan jini ko na lokacin jini na al'ada ko na ziki sannan da shigowar lokaci in muka ce magana ta lokuta kuma na sallah shi ma abu ne mai mahimmanci alaihi sallallahu yana cewa an tambayi alaihi sallallahu ayyul amali afdal qala as-salatu li awqatiha wani aiki ne cikin ayyuka wani aiki ne yafi yace sallah a lokutanta Allah yin sallah a lokacin dama Allah tabaraka wataala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban maquta ita sallah dama ta kasance akan mu'minai wai wani wajibi ne abin saka ma lokaci ita lokaci ke gare ta to yana da kyau kenan mu san lokuta lokuta na sallah ko mu kiyaye su ko da sallah ka san me wani lokaci ne nata ka kiyaye bari mu fara da sallar azhar sallar azhar lokacin ta kuma kowace sallah tana lokaci ne guda biyu akwai zababban lokaci wanda aka hiso a yi sallah cikin shi yana akwai zaben lokaci sannan akwai laruri wanda ake ma laruri wanda in ba a samu ba a samu da ake so ba yawa to in ya huce kuma laruri abin ya zama ramuwa kenan to kenan kowace sallah tana da lokaci ko in ce dai a lokaci kala biyu ne akwai lokaci zababbe na sallah akwai laruri zaben sallah lokaci na sallah azhar shine daga lokacin da rana ta karkata daga tsakiya rana daga gabas take hitowa tana yin yamma in ta zo tsakiya ta in ta zo tsakiya to da ta bar tsakiyar nan ta fara karkatawa ta karkata shine ake cewa zawali to lokacin azhar yayi shine farkon lokacin shi farkon shigowa lokaci na sallar azhar tun daga nan wurin zababban lokaci ne har ya zuwa inda inuwa komi za ta yi daidai da tsawon abin inuwa komi za ta yi daidai da tsawon shi in rana ta hito daga gabaskin nan maka ce ta zo tsakiya lokacin tana tsakiya to ba ba inuwa ko mutum inuwa mutum ta shige cikin mutum sai dai in allahumma in kamar rana tana wata rana wani lokaci wani lokaci rana tana karkata ta yi bangaren gusu wata rana ta karkata ta yi bangaren arewa to in kaga inuwa mutum sai dai in tana a bangaren gusu ne inuwa ta ta yi dan bangaren arewa ko in tana a bangaren arewa inuwa mutum ta yi bangaren gusu amma tsakanin ba ta yi gabas ba ba ta yi yamma sai in nan kuma daga tsakiyar ne in ta kai tsakiya nan kawai inuwa mutum ta yi shige cikin mutum to in ta karkata in tana yamma da ta dan karkata daga tsakiya ta yi yamma inuwa mutum za ta fara hitawa ta yi gabas to inuwa mutum tana yin tsawo tana tsawo har ta kar inda za ta yi daidai da tsawon mutum da mutum a ce metar biyu yake yake tsawon metar biyu yake ko metar ɗaya da rabi to in ya auna daga inda yake daga inda ino shi ta bara har ya zuwa inda ta kare in ta kai metar biyu na koko metar ɗaya da rabi to wannan lokaci shi da ake ma kama shi ne karshen lokaci zaɓaɓɓe na sallar azhar daga inda na ta karkata amma kiyaye akwai wansu maganu kama haka ba da rana ta karkata ba ya danganta ba ma san hidan lokaci saboda ka misali lokaci na awa ba da shi ne ake dogaro ba saboda wajaje daban-daban ne misali lokacin da yake lokacin da rana take karkatawa a difa ba shi ne lokacin da take karkatawa a nan maradi ko ko a yamai kowane kowane wuri da daidai lokacin da rana take a ya danganta da da wajen to amma a kiyaye karkatawan ranar a inda kake to ba da kuma ta karkata ne ba kawai zaka zabura ka ce lokacin sallah yayi yi sallah ko ku yi sallah jama'a kowane lokaci a'a ma ake sallallahu alaihi yana cewa abridu a bis salati fa innal harra min fahi jahannam aw kama qala sallallahu alaihi yana cewa in ana tsanin zayi ku rika sanwa sallah saboda wannan tsanin zayin daga lunhwashin jahannama ne to an yi umarni da a ɗan kaɗan saurarawa sannan sai na umar lalata anu ya rubutu ya aika duka manyan birane da inda musulmi suke a rika shin kiristan da sallah azhar har lokacin da in wannan ta karkata ta kai tsawon zira'i zira'i shine a tsawon hannun mutum daga yatsinka zuwa gwiwa hannu shine zira'i to ino mutum ta kai tsawon wannan sai inuwa ta kai haka sannan a rike yin sallah lokacin nan mutane sun samu dama sun suna su iya haɗuwa a yi sallah cikin manyan masallatai ko kudin masallatai na gari amma babu da wanda suke sallah gida ko wanda suke wanda inda mutum shi kaɗai ne ko wanda lokacin biki da kaiwa bai sallah shi in ya so kuma kuma duba ga wancan hadisi na kiyaye tsananin zahin shi ma an so kuma mutum ya dan bari ranar ta dan yi sanyi karam to shi dai wannan shine farkon lokaci zababbe na sallah azhar daga lokacin da rana take karkata daga tsakiya zuwa kama shine zuwa inda inuwa komi za ta yi daidai da tsawon wannan abu wannan shine zababban lokaci to kuma daga nan wurin an shiga abin da ake cema laruri kuma daga nan wuri inda an wuce wannan lokacin rana kuma ta zo yanzu ta kai inuwan mutum ta huce tsawon shi ta kai tsawon shi daga nan wurin abin da ya gaba yanzu mutum ya shiga laruri har zuwa faduwar rana cikin laruri kake da sallar azhar cikin laruri kake har zuwa haɗuwar rana da rana ta haɗu kuma shi kenan sallar azhar ta huta sai ramuwa sai mutum ya rama to ita ka zama sallar asar ita ko sallar asar zababban lokacin ta yana farawa daga ƙarshen zababban lokacin sallar azhar shine inda inuwa komi ta yi daidai da tsawon shi inuwa komi ta yi daidai da tsawon shi daga lokacin nan sallar asar ta shiga a wannan ina cewa ba ba ba ba lokaci ne ake aiki da shi ba na mantar a ce a kullun ƙarye hudu ne lokacin sallar asar wannan a wani wuri kare hudun ba sallar asar ba sai ba dan na taba jarrabawa muna yi mai na auna wani na ga alamar da ke kawai su mutane kawai sun aji hakan da kare hudu ta yi sai su sallar asar a wani lokaci ba san yanayin sanyi ne ko wani yanayi bane ba sai wani dan wani almaji na gaishe bai ba wannan mutane sallah wasu ma suna so su ga zarge su ga shi sai na tambaye shi ce a abin da sani ya sani shi kowa lokacin sallar bai ba na ce ko ya ce eh yace muka sai muka auna ko wani dan yace tsawon shi sai muka auna maka ga ga tsawon shi daga inda yake muka kwantar da shi ga inda ima shi take kaiwa in ma ka kwantar da shi bai kai inuwa shi ba ta kai shi sai ba to kenan in inuwa abu ba ta kai tsawon abu ba lokacin sallah la'asar bai ba ko ƙarye nawa ne ko ba ƙarye ba ba ƙarahuna ake diba ba yawwa ba wai a ce kawai ƙarye hudu ne kawai sallah a'a sai in inuwan komi inuwa abu ta kai daidai tsawon shi daga nan wurin ne lokacin sallah sallah azar lokacin ta yake shiga zababban lokacin ta ana cikin zababbe har inda inuwan mutum tsawon inuwan mutum yake linka tsayin mutum kenan tsawon inuwa komi ta linka tsawon abu ko ko lokacin da katangu suke ɗaukan sha rana ta tafi a rana ta ta yi lokacin nan to daga nan wurin inda katangu suke ɗaukan sha rana ta ta yi bata ba bata waɗu ba an shiga cikin laruri na sallar la'asar laruri na sallar la'asar shi ko nan ana cikin laruri har zuwa faɗuwar rana da rana ta faɗi ita ma sallar la'asar lokacin ta ya huta sai ramuwa in mun kiyaye da sallar la'asar da sallar azar lokaci guda suke huta daga rana ta faɗi lokacin da shi ke baki ɗaya sun huta mu kiyaye da kyau wannan abin da ake faɗi saboda akwai hukumce-hukumce da suke biyowa ta tare da wannan a sanin lokacin wannan ko a wajen maza ko a wajen mata duka kowane ne musamman ma wajen dangin mu mata dan in jini ya ɗauke wa mace kamun lokacin sallah ya huta kamun lokacin sallah ya wata to wannan sallan ta zama wajibi a kanta kenan in ba ta yi ta ba sai ta rama ta in ko sallah lokacin ta ya huta ne jini ya ɗauke to kuma wannan sallar ba ta a kanta to kenan tana buƙatar ta san wani lokaci ne lokacin sallar ke fita wani lokaci ne sallan lokacin sallar da ya fita ba to a takaice yanzu misali dab da faɗuwar rana in lokacin mace za ta iya wanka ta yi alwala ta yi sallah rana ba ta faɗi ba lokacin nan ta ga jini ya ɗauke mata to sallah ta azahar da la'asar tana kanta in ma ba samu ta yi su ba wannan wannan lokacin to ko da sai ta rama su to ana kyau a kiyaye saboda irin wannan kuma a san lokutan da ya kamata matan su rika bincika kansu ba ta yiwu in mace ba ce ba ta bincika kanta dab da kusan wannan lokacin kamun lokacin sallah ya fita kenan zai iya yi wa ita ta samu tsarki ma bata je don ta bincika ba ne ba tun kamun lokacin sallah a zahar asar ya fita amma ta bata bincika ba sai can cikin dare ko ma sai bayan ma lokacin magarba da isha ya wuce to ka gani barna ta abu ko an tambayo ta abu bata yi bata yi su ba sannan su ko dan zai kan ce abu na karshe wanda zan warkar da shi su kan wannan laruri din bari sallah har sai laruri ya shiga sai mu je sallah lokacin sallah ta gaba ta ce magarba ita magarba gajeren lokaci take da saboda haka lokacin ta ya shiga ina shiga ne daga lokacin da rana kaskon rana ke faduwa a rana da kake gani kawai ta ta rana ta faɗi shi na magarba ta shigo kuma ana kadarta zababben lokacin ta kawai da lokacin da rana za ta haɗuwa mutum ya tashi ya yi sarki ya yi arwalla ya yi sallah daga an yi haka shikenan zaɓa lokacin ta ya huta daga lokacin da mutum rana ta waɗi mutum ya tashi ya yi sarki ya yi arwalla ya yi sallah to daga wannan lokacin da ya kai shikenan kawai magarba zaɓaɓɓen lokacin ta ya huta an shiga cikin laruri kuma har ya zuwa ketawa alfajir wanda ake cewa alfajir sadiq alfajir na gaskiya lokacin da ake as-salat kenan kiran sallah na biyu to duk wannan cikin laruri ne har ya zuwa wannan lokacin da an yi kiran sallah na biyu shikenan a lokacin sallah na magariba shi ko ya huta sai ramuwa ita ko sallar isha'i farkon lokacinta yana kama lokacin da abin da ake cewa shafaki in rana ta waɗi mutum baya gushewa yana ganin wani jajajaja haka musamman daga yamma kana ganin wani jajaja rana ta waɗi kana ganin wani jajaja dare na zowa ana ganin wani jajaja to sai lokacin da wannan jajajan ya kau baki ɗaya wannan jajajan lokacin da babu shi to lokacin nan ne sallar isha take shigowa sannan kana cikin zaɓen lokaci na sallar isha'i daga wannan lokacin har ya zuwa sulusin dare ƙarshen sulusin dare na harko me ya sulusi ka kasa darenka kashi uku to kaso na harko inda yake karewa to daga lokacin nan kai ma ka shiga laruri na sallar isha'i kana cikin larurin sallar isha'i har ya zuwa ketowa alfajir a lokacin da za yi asirati kiran sallah na biyu to daga lokacin nan in an yi wannan ita ma sallar isha'i lokacin ta ya wuce sai ramuwa shi ma in mun lura da sallar magariba da sallar isha'i suna haɗuwa a hitar lokaci lokacin su lokaci guda ke hita ai daga daga an kiran sallah an kiran sallah na keto alfajir na gaskiya da an kiran sallah na na biyu shikenan sallar lokacin sallar magariba sallar isha ya fita shi ma yana da mahimmancin gaskiya san haka kuma mata su riga lura da kawunan su kamun wannan lokacin don in sun samu tsarki su yi su san an tambaye su sallan magariba da ta isha'i wannan suna kyau san dai mun fahimci sulusi na harkokin nan na dare kamar dare yanzu za ka dibawa wani lokaci ke farawa yanzu an lura da karhe shida ƙarfe shida mu wannan inda muke da ƙarfe shida a rana ta waje to sai ka auna da ƙarfe shida ka lissafa zuwa ƙarfe biyar da kaɗan alfajir ya keto to kenan ka ɗauka daga ƙarfe shida zuwa ƙarfe biyar awa nawa ce inda za ka misali za ka samu awa sha biyu to sai ka raba awa sha biyu nan su uku kenan awa hudu hudu hudu ita ce shine sulisi to in ka ɗauka daga ƙarfe shida ƙarfe bakwai ƙarfe takwas karye tara karye goma shine sulufi karshen sulufi na na farko to shine karshen zababban lokaci na sallar isha'i misali ne inda kace zaka iya gilisawa ka samu haka shine karshen lokacin zababban lokaci na sallar isha'i da lokacin nan mutum ya sallah bai kai wannan lokacin to ya shiga laruri mutum zai yana cikin laruri ne har ya zuwa ya to asir to sai sallar asuba sallar asuba ita ko lokacin ta yana farawa daga lokacin da alfijir na gaskiya ya keto shi alfijir na gaskiya ana ce mai alfijir na gaskiya saboda kamun ya keto akwai wani alfijir shi alfijir yana wani haske ne ke hitowa daga gabas kamun shi akwai wani haske sai hito haka ya yi to amma sai ya yi sama shi kenan ya ɓace shi ko na gaskiyan sai ya hito baki ɗaya sasannin gabas baki ɗaya yake ɗauka haske baki ɗaya kuma ƙaruwa yake ƙaruwa yake har inda zai zama haske sosai mutum zai gane asuba ta shigo to wannan shine alfijir na gaskiya daga wannan lokacin a sallan asuba lokacin ta yayi ya shigo mutum yana cikin zaben lokaci har zuwa wayewan gari maɗaukaki inda haske yanzu za ka iya hangen komi da komi kamar rana ba ta yi to ba amma za ka iya hasken za ka iya hangen wancan mace ce wannan namiji ne amma ka hangi mutum daga suka gane wannan wannan wani ne to wannan lokacin shine karshen zababban lokaci na sallah asuba daga wannan mutum yana cikin laruri kuma har ya zuwa bullawar rana da rana ta bullo shi kenan sallah asuba lokacin ta yawo sai dai mutum ya ramuwa to abin da ke jan hankali shine yin sallah duk wanda zai yi sallah duk wanda ya saki yana da lahiya shi ba uzuri ba ya bar bai yi sallah ba a zaɓen lokacinta har sai da laruri ya tashi ya sallah ba tare da wani uzuri ba ta wannan yana da laifi yana da zunubi shi ko uzurin ba komi ne uzuri ba ba komi ne ba kawai kace a uzuri a uzuri malama sun zana su sai kace uzuri uzuri shine hayar nan ko biki mace ce bata gata tana ga lokacin sallah amma tana da tana al'ada to wannan kamar da muka wuri dazu ita ce al'adar data ta zo ƙarshe amma bata ƙare ba bata ƙare ba har sai da lokaci laruri na sallah ya shigo misali la'asar ce bata yi ta ba har zuwa can rana ta ta faduwa sai lokacin nan ta ga ta samu sarki to wannan kaga ita laruri ne babu komai ita wannan saboda ba bayan da tsaya shi ne wannan shine uzuri ne koko ita koko wadda take jinin biki ita ma bata samu sarki ba sai da daba da lokaci sai sai lokaci laruri to ita babu komai koko wannan shi bai ma musulunta ba sai da lokacin sallah ya zama lokacin laruri to ai da mu hadi bata waje ba akan wanda ba musulmi ba to wanda ya musulunta lokacin da ya musulunta lokacin nan sallah ta waje ba kan shi to in lokacin laruri ne ba a ce a dan baka yi ta ba da wuri da bai ta da wuri saboda bai musulunta lokacin hakan nan yaro shi ma kamar da muka da mun yara kanana ana umartar su da sallah masu shekara bakwai in sun kai shekara goma kamar da maki sallallahu alaihi umarni za a ma iya dukan su to sallah bata zama wajibi a kansu ba mutum ne sai lokacin nan ya balaga sai da lokacin laruri sallah ya balaga to lokacin nan shi ma ba ba laifi bane saboda lokacin da can bai yi ta ba bata zama wajibi a kan shi ba dama shi ma nan uzuri ne sannan da hauka wanda ke shi ma hauka ya same shi bai warka ba daga haukan nashi haukan bai bar shi ba sai lokacin da ya shigo shi ma nan uzuri ne sai wanda yake su ma shi ma ya kama shi ya so mai bai warwado ba sai lokacin da ya shigo shi ma wanda mai uzuri ne sai mai barci shi ma nan kana ta barci kana ta kwanan ka sai da lokacin sallah ya zo ya huce baka tashi ba sai zuwa can inda su ne gari ya waye kamar rana ta kullo to kai ma kana wannan kana da uzuri na barci sai ko mai mantuwa wannan shi ko mantawa yana wani abu wani ya dauki hankalin shi ya manta kwata kwata shi ma saboda ɗabi'a ce ta mutum haka Allah ya halitta mutum da mantuwa in wannan dalilin wannan ne shi ma yana da uzuri ba a cewa dan menene kaman ce a halitta ce haka Allah ya mutum to wannan su ne uzurkan da malama suka zana ba mutum uzurin mutum ba kakka ce kawai a ni ni na ta yi kaza ko ina wurin kaza ko menene duk lokacin da ake kai kokari ka yi sallan nan a lokacin sallah ya kamata ce musulmi hankalin shi na wajen sallan nan eh shine duk abin da kake ciki in ka tsaya in ka tsaya ka yi sallan nan za ka samu ci gaba shehu ya ce fiha ya narul abdu kullu taqaddim a cikin ta ne wannan bawa ke samun dukkan ci gaba mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance na ce ma Bilal arihina biha ya Bilal in sallah duk sallah sai ce ma sai na Bilal ka hutan mu ka hutar da mu da ita duk shugulgulan nan da abin da kake na duniyar nan duk wani ka tara maka ci gajiya ne dukkan wani hutu yana cikin sallah ita ce in kai a za ka samu mabudi mabudi ce ta na arziki na duniyar lahira awa mu laka bi salati wa sabir alaiha dan su aduka rizka nan narzukuk wala tu wala tu da takwa shi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ka umara ce alinka da sallah kuma ka daji akan ta ba ma tambaye ko arziki mu ne ma za mu arzuta ka saboda haka Allah sa mu dace nan ya kamata mu tsaya kuma sai Allah ya kai mu tsaci na gaba maga da sai mu dasa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلك الجميل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين